أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا صدق الله العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير كرق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘Yan uwa musulmai ina mana gaisuwan addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya nuna mana yammacin azumin Ramadan goma sha bakwai. Azumi yana ta tafiya, ina addu'a Allah subhanahu wata'ala ya karba mana, Allah ya sa mun dace. Ba mu gushe ba muna wannan Sura Sotul Jini. mun san abin da suran ke karanta su kafin mu ci gaba akwai ta'aziyya da muke yi na dan uwa Sheikh Hassan daga kasar Ghana wani mujahidi mai kokari kwarai da gaske mutumin mu wanda har ya bude wata makaranta ta koyon jinya School of Nursing wani shekara a Ghana mu ya gayyata aka je aka bude wanda ke bibiya zai gani tun shek abubakar giro yana raye an sanya sunayenmu a wurare daban-daban su shek jafar mahmud adam su shek abubakar giro suna na malam kabiru gombe kowa akwai wurare daban-daban department daban-daban na school of nursing da aka girmama mu a wannan makarantar hada sarkin musulmi wanda mataimakin shugaban kasa na kasar ghana shi ya jagorance mu lokacin muka bude makarantar wannan bawan Allah Allah ya mishi rasuwa muna ta'aziyya ga ƴan uwa a can kasar Ghana a hada sunna saboda mujahidi ne mai kokari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta jiya Dr. Nasir ke ba ni labarin rasuwan ɗaya daga cikin alaran momin mu alaran Zubairu a can wato jihar Katsina a Funtuwa alaran Zubairu amini ne na Malam Abubakar Ikara Allah ya ji kansa shi ma ana rama zubairu Allah ya mashi rasuwa duk inda muka fito tafiya in zai za mu shiga huntuwa masallacin iskali na masallacin nan muke tsayawa mu sallah to shi din dai Allah ya rasuwa abokin ambasada Abdullahi Aminci guda ka muna wa ƴan uwa ta'aziyar rasuwarsa Allah ya gafarta musu baki ɗaya Allah ya sa su huta Allah ya kyautata ƙarshen mu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu to wannan sura sura ne albarka wadda kamar sauran surori ke karantar da tauhidi Allah subhanahu wataala ya gwada mana yadda aljanu suke da matsayinsu to har yanzu sura yanzu ta jawo hankalinmu surar na jan hankalinmu zuwa ga ta Allah subhanahu wataala a wuraren ibada masallatai don Allah ya nuna muhimmancin masallaci sai Allah ya ce mai alarama.
Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ai wa annal masajida masallatai din da kuke kallo wa anna jami'al masajid allati hiya buyutun lil ibada. Wa'annan dakuna da yake dakuna ne na bautan Allah. buyutun ibadatin lahi ta'ala ɗakuna ne da ake bautawa Allah subhanahu wata'ala iya lahu wahdahu shi kada ake bauta mishi to fala tad'u ma Allah ahada wala tushriku billahi fiha ahadan min khalqi kada ku yadda ku hada kowa da Allah a wannan masallaci ɗakin Allah inda ake bautawa Allah duk gari babu inda Allah yake so kamar masallaci hadisin Abu Hurairah manzo Allah ya ce ahabbul biladi ila Allah masajiduha inda Allah ya fi so a gari masallacin gari kuma abgadul bilad inda Allah ya fi ki kuma gari gaba daya aswafa kasuwa Allah ya fi son ina a gari gaba daya masallaci Allah yana kin wuri mafi ki kuma a wurin Allah a gari ina kasuwa ba wai ana so a ce ma kasuwa haramu bane ai kasuwanci halal wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba
Allah ya haranta sai da sayarwa amma ya haranta mana cin riba amma yanzu idan an ce maka ina ne mai neman duniya zai je nemi duniya in ka tashi neman duniya ina zaka je in ka tashi neman lahira ina zaka je masallaci sai abin ya fasar kansa yanzu idan aka ce kwananka zai kare Allah zai karɓi rayuwarka ba za ka ƙara minti ɗaya ba amma ka zaɓi inda za ka mutu a kasuwa za ka zaɓa ko a masallaci masallaci har ma in ka mutu a masallaci za a ce a masallaci ya mutu ana kyautata mishi zato saboda haka masallatai suna da kima suna da daraja ɗaki ne wurin bauta ne na Allah subhanahu wataala ko ina a gari da mai shi yanzu gida mafi girma da daraja da kima a jihar adamawa gidan gwamnati haka ne ko ba government house gidan wane ne gidan gwamna na gwamnati sai a ce kuma gidan ina gidan sarki fada mai martaba labiru sai gidan wa sai gidanka gidana gidanku gidan kowa da kowa ko to dukkan wayannan gidaje ba su kai masallaci daraja domin wayancan wurare ne na nawa ne nawa ne nawa ne wannan kuma nawa ne ne na Allah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada masallaci na Allah kar ku kira wani Allah a masallaci Qur'ani ya ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa kulu washrab wa kulu wad'uhu mukhlisina lahu ad-din kenan wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin ku mika fuskokin ku dukkan masallaci kuna kallon ina alƙibla manzon Allah tsara mincin Allah su tabbata gare shi yana son ya kalli alƙiblan makka lokacin da yake kallon baitul maqdis yana madina an yi watanni goma sha ana kallon ainihin wato baitul maqdis amma tunaninsa da hankalinsa duk yana kallon ina alqibla kaaba sai da Allah ya ce kad nara taqalluba wajhika fis sama قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها
fawalli wajhaka فلو- فول وجهك شطر المسجد الحرام da sauran al'umma fa وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره kad nara taqalluba wajhika fis sama Allah ya ce muna kallon jujjuyawan fuskarka cikin sama kana jira kana neman mala'ika ya sauko kana jira a fuskantar da kai a nuna maka ina zaka fuskanta ka koma ɗakin Kaaba falan walliyannaka qiblatan tardaha kai hakuri da sanu zamu fuskantar da kai zuwa ga wato alqiblan da kai kanka kake so Kaaba kenan sai Allah ya ce ga umuni fa walli wajhaka shatr al-masjidil haram yanzu an yadda maka ka rika kallon alƙibla na ɗakin ƙaba yanzu ba baitul maqdis ba kenan ɗakin ƙaba shine ɗaki na farko da Allah ya fara sanya gini da ya ba da umarnin cewa a kalli ɗakin ƙaba a yi sallah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين sai ce me فيه آيات بينات مقام إبراهيم na'am ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين farkon ɗaki da Allah ya sauke a bayan ƙasa da za a zo a yi sallah a ciki a zaga a yi ɗawafi a nemi yardan Ubangiji ɗakin Ka'aba shi ne ɗaki na farko waye gina annabi Ibrahim alaihi salam wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayti wa وإذ Isma'il يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل me suka ce ربنا تقبل منا
yaya إنك أنت السميع العليم Allah madaukakin sarki ya nuna mana wanda suka sanya foundation ɗakin Kaaba suka kuma gina shi Annabi Ibrahim da kuma ɗansa Annabi Ismail su ne suka ɗaga ainihin wato ginshiki foundation na ainihin wato ɗakin Kaaba bayan da suka gina Annabi Ibrahim na ginin ɗansa na taimakonsa har suka kammala suna gamawa suka ce rabbana taqabbal minna Allah ka ansa mana a sai bayan ka yi ibada kuma sai ka nemi yadda sai ka rara shi Allah madaukakin sarki ya karba kada wani abu ya ruɗe ka cewa kana yawan ibada ina azumi ina zakka ina aikin hajji ina bayan Allah na kwarai su ne waɗanda bayan sun yi aiki na kwarai kuma sai sun koma wa Allah suna neman Allah ya karba sai an rara shi Allah sai ya ga dama ya karba والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم to kaga راجعون ga ayan qur'ani wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajla wadanda suke bada abinda aka ce su bayar suke yin abinda Allah ya ce ayi ya ce ayi sallah ya ce ayi azumi ya ce ayi zakka ya ce ayi aikin haji amma wa qulubuhum wajla zukatan su na tsoro ko an karba ko ba karba ba saboda har yanzu dubi sallah kayi sallah yadda Allah ya umarce ka kai amma kana idar da sallah me zaka fara astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah saboda me saboda ɗan kurakuran da kai a ciki ka nemi Allah ya gafarta maka domin sallah kana yi ba inda shaitan ke kawo maka hari kamar lokacin sallah sai ya sanya maka shakka akan mahaliccinka ba kake bautawa abinda ma baka iya tunawa duk sai ya tuna maka a sallah ba ku gani ba wani kissa da kullum muke karantawa wani bawan Allah ya zo wurin Abu Hanifa yace mishi ya binne dukiyarsa a irin zamanin da lokacin da ake binne azurfa da gold da tagulla da wane ne duk a ƙasa ake binne kudin da a ƙasa yake sai zai ce da Allah amin addu'a akrama kallah na binne kuɗi na na rasa ina na binne kuɗin sai ce to addu'an da zan maka shine je kai nafila raka'a kai alwala kai wa kanka addu'a kuma ka tsaya a sallah ka tattara zuciyanka ka fuskanci Allah subhanahu wataala kada ka tuna komai na duniya duk yadda za a yi shaidan ya taba zuciyanka ka tuna wani abu duniya karka yadda ka ture shi sanya gabanka ganawa da Allah kana kallon kabarinka kana kallon tsayuwanka gaban Allah kana kaza kana gama raka'a biyun nan ka daga hannu kai addu'a Allah zai bayyana maka wurin da ka binne wannan gurin shaitan da yake ba na mutunci ba ko san shi sai ya je ya alwala bawan Allah kamar mu ganshi a cikin zuciyar mu gashi nan ya tafi ya yi alwala har ya tsaya ya fuskanci alƙibla gashi ya yi kabbara yana yin kabbara ya fara karatun fatiha kafin ya karanta fatiha sai shaidan sai ya ɗauko hoton wurin da ya binne kuɗin sai ya ɗauko hoton sai ya zo ya flash a gabansa sai ya haska mishi yana kallon wurin sai ce assalamu alaikum tun ba kai raka ɗaya ba ka tuna ba zai ma tuna maka wani abu ba mai muhimmanci sai ka shiga sallah wani abin da bai da ma muhimmanci sai ka shiga sallah ko kana bayan gida inda ba a magana ka tsona a bayan gida shiru to sai rika tuna maka wani shi yasa waɗansu har telefon suke sawa bayan gida a ga wanda bai san addini ba kaga mutum ya gyara bayan gida an sanya kuma kan waya a wurin can an bugo mishi waya yana tsugune yana bayan gida kuma sai dauka eh kaza ana magana a bayan gida irin su ne kafin ka taso a bayan gidan kaga a cewa ya fito baya magana yanzu ya shiga yana magana ya fito baya magana ya gama da wani mugun aljani ya buge shi dama bai yi addu'a bai shiga saboda haka sai kenan kaga in kana sallah kana samun nutsuwa kana tattara lamuranka ka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa aka ce al-musalli yunaji rabbu ne sallah yana ganawa ne da Allah ibnul qayyim yana cewa da akwai inda bawan Allah zai ga Allah ba don Allah ya ce wani ido baya iya ganin sa a duniya ba da ba inda zaka ga Allah sai a sallah ibn al-qayyim yace lokacin da mai sallah yace Allahu akbar yayi kabbara yace sai Allah ya ce wa mala'iku ku cire satara da shamaki dake tsakanina da bawana wannan shamakin dake tsakanina da bawana ku cire shi sai a cire amma saboda alƙawarin ido ba zai ga Allah ba da ba don wannan ba da kana iya ganawa kana iya kallon Allah subhanahu wataala shi yasa hadisin manzo Allah ya inganta cewa al-musalli yunaji rabb mai sallah yana ganawa da ubangiji in kai magana da Allah Allah yana mayar maka ba inda kake samu wannan sai a sallah alarma idan bawan Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kenan ka karanta godiya ga Allah to Allah na mayar maka da ansa sai ya ce hamidani abdi bawana ya gode ne bawan Allah yanzu ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya mai maka da ansa sai ayan gaba mai arrahmanir rahim arrahmanir rahim Allah kai ne mai rahama kuma mai jin kai sai Allah ya mayar da ansa ce asna alayya abdi bawana ya yabe sai mai maliki yawmiddin maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin sai Allah madaukakin sarki ma'ana shine mai mallakan wannan yini na tashin alkiyama mamallakin ran tashin kiyama maliki yawmin din kenan saboda haka ko mai mulki a wannan ranar duk da shi ne Allah subhanahu wataala in ka faɗi wannan sai Allah ya baka ansa me zai ce majjadani abdi bawana ya jinjina ne ya girmama ne sai Allah ya ce mai kuma gaba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga nan sai kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimako bayan ka faɗi wannan sai Allah ya baka wata ansa sai Allah ya ce haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ada wannan shine tsakanin na da bawana ya bauta mini kuma ya nemi taimako na tunda ka ce Allah kaɗai kake bauta shi kaɗai kake neman taimako to fa alƙawari kai yanzu a sallah ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai alƙawari zaka bauta wa Allah kuma ka nemi taimakon sa to kuma sai kai tuntube zaka fara sai ka ce shehu tijjani ka karya alƙawari ko ba karya ba maimakon wa zaka kira a wurin Allah da kai tuntube ko kuma ka moto wani abu zai faru maimakon ka ce ya Allah sai ka ce kuma wani kenan yanzu ka ɗauko matsayin Allah ka bawa wannan bawan Allah kai a kanka ka yi wa kanka hukunci yanzu me matsayinka ka rabu da Allah ko baka rabu da Allah ba ka rabu da Allah sannan yanzu nan asara ya same ka maimakon ka ce daga Allah ne wannan asara sai ka ce a wani ne ya min hannu an maka koyar a ofis ka ce dama an sa min ido da wani da wani su ne suka min baki ko su suka sa min kaza ka faɗi zaɓe yanzu maimakon ka koma wa Allah ka ce Allah ne ka ce a'a ba Allah bane da wani da wani ne dama sun yi kaza sun yi kaza to ina iyaka na abu da iyaka na sa'in ina yake kai muke bauta kuma kai muke neman taimako da ka faɗi wannan sai Allah madaukakin sarki a sallah sai ce maka haza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan shine alƙawarin da ke tsakanina da bawana ya bauta mini ya nemi taimako na kar ya nemi taimakon wani aljani kar ya nemi taimakon wani shehi kar ya nemi taimakon wani waliyi kar ya nemi taimakon kowa sai Allah ana neman taimakon dan adam ne a irin abin da yake iyawa kana neman taimako mutumin da ka gan shi wanda baka gan shi ba fa ba ka iya mun hau jirgin sama da wani kusa da an shiga tablas jirgi na sama na ƙasa na ƙasa kowa na subhanallah alhamdulillah sai na shehu shehu na ce ta bana shehu ko Allah sai ce wallahi Allah Allah da yake bakin ya saba da shehu ka san in ka saba da abu in ka shiga hatsari tashin hankali boga wata mata ba ina ba ku labarin ta kullum ta saba da waka da jin wake-wake na indiya ba ta da lafiya ana ce kice la ilaha illallah tana dabda za ta mutu maimakon ta kalmar shahada sai ta koma tana ho ho ti ho ho ti ho da ho ti ho ta sheka lahira inna lillahi an yi asara ko ba ya asara ba to bakin ya saba jin waka kai ma in ka saba jin waka in baka gyara ba abin da zai faru kenan Allah ya sauke ba ma maka fata haka to wannan ya saba kiran shehu an shiga ana jirgin sama fa ana Allah subhanallah ko wana subhan kai akar maka Allah ya kai shehu kake kira ce na manta da Allah ce ce shehu ya riga ya saba bakin ku ya saba da Qur'ani bakin ku ya saba da ambaton Allah kada baki ya saba da abubuwan da bai dace ba wani shi ma ya saba da jin wakan shata ana kokarin zai mutu ana la ilaha illallah yana alwalo mai ganga a'udhu billahi duk abin da ka saba da shi bakin ka ya rike shi to ka ka shiga fitina in ba mai da hankali ba shi zaka tabu saboda haka a sai kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimako sai Allah ya ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan shine alƙawarin da ke tsakanin da bawa ya kai bawa na roki abin da kake so Allah ranma me zai roka ihdina siratal mustaqim Allah bare ga maka inda an bar dan Najeriya a wannan wuri a ce roki abin da yake so wani naira zai roka haka ne ko ba haka ba Allah ya ce yanzu roki abin da kake so yanzu baka gani ba wani dan uwa wai kawai yanzu saboda bayan Ramadan ya samu dukiya sai aka rika cewa ka wani ya dace da lailatul qadari wani ya ga lailatul qadari a sai lailatul qadari da yake nema sai naira ne maimakon me gafara muke nema ai ka dace da lailatul qadari shine bayan azumi a ce an gafarta maka amma tunanin wasu mu da yawa wanda kwakwalwarsu da tunaninsu ya yi rauni shine in aka zo aka yi sallan tarawi aka yi sallan tahajjud aka dace bayan an gama ramadan aka ga rayuwa ya canja sai a ce ka wani ya ga mun kadar ai wani shi ya ga lailatul qadari haka ne ko ana fara ko ba a fara yanzu lailatul qadari shine naira ai abin da yake ya dace da lailatul qadari shine a gane wani lalatacce ne yanzu yana shaye-shaye yana abubuwa mara kyau tun da ramadan ya zo sai yake zuwa ya komo masallaci yana sallah ya gyara kaza ana gama ramadan sai ya zama shine maladan a masallaci kullum sai a ce kai wani ramadan ya gyara shi ya dace da lailatul qadri domin ya shiryu saboda alkhairi ya biyo baya shine alama an karbi aikin ka da kai na ibada a watan ramadan ba wai samun duniya ba don haka sai kenan Allah madaukakin sarki bai bar mu ba da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shine alƙawarin da ke tsakanin da bawana ya kai bawana in ji Allah roƙi abin da kake so to Allah bai barka ba sai ya sanya ma roƙon ma da zaka yi don ya karɓa maka shine ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu ta farke kamar daidaiciya shirya shine babba ka mutu kana musulmi mai imani ka koma wa Allah ka yi babban rabo ka ci nasara akan ka koma kana shirka da Allah saboda haka nemi shiriya kullum ka yi nemi shiriya shi yasa addu'ar da manzon Allah yake ko cikin sujada addu'arsa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini ya Allah kai ne mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyana kan yi maka da'a ya musarrifal qulub mai jujjuya zukata sarrif qalbi ila ta'ati ka karkatar da zuciyana zuwa ga yi maka da'a kullum ci gaba da neman shiriya shiriya shiriya da muka gan mu gaba ɗaya a masallaci cikin nutsuwa gaban alkur'ani mai girma ba dabara mu ba ba ƙarfi mu bane akwai waɗansu yanzu wannan ba shine tunaninsu ba wani ana ramadan ba ruwansa yana wani wuri daban a sai wa makon na linan tadiya laula an hadana Allah ba mu kasance shiryayu ba in ba don Allah ya shirye mu Allah ka ƙara shirye da mu saboda haka sai kenan abinda zaka roƙa shine ihdinas siratal mustaqim sai ka ƙara gaya wa Allah abin da kake so.
Siratal ladina an'amta alaihim Ya Allah ga hanyar da nake so ka shirya da mu, siratal ladina an'amta alaihim. Tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su, annabawa da manzanni, mutanen kirki. Ko? Ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin.
Wa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim Na'am.
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء Sai والصالحين Allah yake وحسن أولئك رفيقا
zalika al-fadlu min Allah.
ذلك الفضل من الله
Sai ce yaya.
وكفى بالله عليما Wa man yuti Allah wa rasul wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a fa ulaika irin waɗannan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya nima a gare su wani sahabi ya kalli fuskar manzon Allah tsira da mincin Allah sabata gare shi yace ya rasulullah muna tare da kai muna jin daɗin ganinka muna murna muna farin ciki amma yinin kiyama za mu ne mai kan rasa mu so mu ganka ba za mu ganka ba sai ya cika da hawaye da damuwa sai manzo Allah ya ce karka damu almar'u ma man ahabba mutum zai tashi tare da wanda yake so sai Allah ya sako da wannan aya a gaya mishi wa man yuti Allah wa rasula wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihi irin waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi musu ni'ima minan nabiyina daga annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada da shahidai wa hasuna ulaika rafiqa والصالحين wasalihin da kuma mutanen kirki sai Allah ya ce ka samu zurinka cikin wayannan mutane kai وحسن أولئك رفيقا ya kyautatu ya yi kyau a ce wayannan sune abokan tafiyarka kullum in ka samu zuri ka shi- ka shiga cikin tawagar mutanen kirki sai ka zama na kwarai shi yasa manzon Allah ya tsira da mincin Allah tabbata gare shi ke nuna mana wato aboki shi yake tasiri akan abokinsa kowannen ku ya nemi abokin kirki domin ya zamanto mutumin kirki in ba ko ya shigo gari walin walin mar'ila tas'a duk wanda ka ganshi ya zo ba ko in ya shigo gari karka tambaye shi me ya ɗabi'arsa domin su waye abokanansa in na kwarai ne ya shigo ya ya shiga cikin miyagun mutane ko yini ɗaya ba zai ba zai fita zai gane ba mutanensa ba in ba na kirki ba ya shiga cikin mutanen kirki shi ma sai ya gane ba wurin sai ba kana yi kokari kai ka zama tare da mutanen kirki Allah ka azurta mu da abokanan kwarai saboda haka Allah madaukakin sarki zai maka baiwa ya yi maka ni'ima idan ka zamanto mutumin kirki kana tsayawa a hanyar Allah kamar yadda hadisin da muka karanta jiya wani ya tambayi manzon Allah ya rasulullah me ya kamata in yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ja hankalin shi kan tsayawa akan hanyar Allah subhanahu wataala don haka siratal ladzina an'amta alaihim sai ya ce ghayril maghdubi غير alaihim المغضوب عليهم ولا sai ka ce الضالين
ya Allah ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba ghairil maghdubi alaihim Su waye Allah ya fushi da su Yahudawa lam ya'lam bima indahum min al-ilm ba su yi aiki da ilimin da ke wurin su ba fa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu sai Allah ya tsine musu albarka ya fushi da su sai kuma kace wala dhalli ba batattu ba sune nasara kirista batattun tumaki na gidan bani Isra'ila ya'buduna Allah ala jahli suna bautan Allah bisa jahilci ya sanya littafin mai tsarki a hamatarsa bai san abin da yake dauke da shi da yawa suna ɗauke da littafin bai sa abin da ke ciki ba ba da kai ne muka je wurin wani kirista ba da ya mana alkhairi a jihar edo muka karanta mishi tarihin maryam da annabi isa alaihi salam ya ji daɗin karatun alkur'ani ya ce yanzu wannan a cikin littafin ko yake a littafin yake me yasa ba a karanta mana ba su sani ba su sun ɗauka ma kamar musulmi bai yarda da annabi isa ba muka ce a'a ai musulmi idan aka ambaci annabi isa sai ma ya mishi addu'a ya ce Isa alaihi salam Jesus may peace and blessing of Allah be upon Jesus amincin Allah tabbata gare shi muna son shi muna kaunan shi manzo ne na Allah amma bai bar mu haka ba kuma bai bar ku haka ba kafin ya bar duniya sai da yace zan koma zuwa ga Allah amma akwai the comforter akwai wanda zai zo bayana wa isqala isa ibn maryam يا بني إسرائيل قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة يا يا ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أنبتا وعيسى ɗan Maryam cewa abin da ya faɗa kafin ya bar duniya ce ya bani Isra'il o you children of Israel ya ku ƴaƴan bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne and the messenger of Allah sent to you manzon Allah ne aka aike ni zuwa ga bani Isra'il kuma مصدقا لما بين يدي من التوراة ina gaskanta muku abin da ya gabata na ainihin wato littafin attaura sannan ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد sannan kuma ina muku bishara cewa wani annabi zai zo bayan na tafi ismuhu ahmad sunan shi ahmad bi ma'ana muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa zan koma zuwa ga Allah amma wanda zai biyo bayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad Muhammad sunan manzon Allah amma lokacin da yazo falamma ja'ahum bil bayyinati فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين lokacin da yazo sai suka ce wannan sihiri ne bayyana ne a ba su da ba shi yasa lokacin da Abdul Salam eh ya musulunta bai hude ne Yahudawa sun zo wurin manzon Allah tsira da abincin Allah sabbata gare. Abdullah ibn Salam, Abdullah ibn Salam. Da suka zo kafin su shigo ba san ya musulunta ba. Sai manzon Allah shi Abdullah ibn Salam ya ce ya Rasulullah wa'annan manya-manyan malaman Yahudawa ne za su zo wurinka ba san na musulunta ba. Amma zan fake in boye ka tambaye su yaya matsayin Abdullahi dan Salam a cikin su. shi kenan da suka shigo wurin manzon Allah suka gaida annabi bayan da aka gaisa da manzon Allah suka yi tambayoyi sai ce me kuke daukan Abdullahi ibn Salama cikin suka ce a malamin mu dan malamin mu me alkhairi dan me alkhairi me albarka dan me albarka me kaza me kaza sai ce to annabi ya ce to yaya idan na ba ku labarin cewa ya musulunta suka ce a ina wannan ai ba zai yiwu a ce ya musulunta ba ba zai musulunta ba ana gama wannan sai Abdullahi ibn Salam sai bullo sai shigo sai bayyana gare su sai manzo Allah ya ce to gashi nan shine wannan suka ce shine ce ai wannan shine dan sharri mafi sharri cikin mu ubansa mai sharri waye mai sharri yanzu suka ce mai alheri ne ko amma daga musuluntar sa har sun kuma da shi masharci falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun saboda haka sai kenan kaga alqur'ani ya gwada mana manzon Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi ya nuna mana mai sallah yana ganawa da ubangijinsa kenan yanzu mun san fassarar fatiha in ka tsaya kana karatun fatiha ka shagaltu da sanin menene ma'anar wannan fatiha shi yasa mai halari yake cewa washtagil bi muraqabati maulaka ka shagaltu da ganawa da ubangiji da kake yin sallah saboda shi ka tattara zuciyarka ka mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala to masallatai wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada masallatai na Allah su waye masu raya masallaci innama ya'muru masajidallahi man amana billahi إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله sai yaya فأتي أولئك أن يكونوا من المهتدين innama ya'muru masajidallahi man amana billah abin sani kawai masu raya masallacin Allah su ne wanda suka yi imani da Allah raya masallaci ba wanda ke raya shi sai wanda yake yayi imani da Allah da ranar lahira ya kawata masallaci ya sanya masallaci ya zamanto mai kawa sai mai imani ana raya masallaci da yin sallah ana raya masallaci da karantarwa irin wannan shi yasa wajibi ne mu rika girman masallacen mu masallaci a zamanin manzon Allah shine jami'a shine university na farko da sabon manzon Allah suka koyi addini a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su fata gare shi shi yasa farkon shigowa Madina abinda manzon Allah ya fara yi gina masallaci ya gina masallaci radda manzon Allah ya shigo ainihin wato garin Madina inda ya fara sauka a ina a Quba sai da manzon Allah ya fara gina wannan masallaci kuma da hannunsa aka taimaka wurin gina wannan masallaci shi ne Qur'ani yace masjidun ussisa ala taqwa la masjidun لا تقم فيه أبدا
Na'am.
لمسجد نسس على التقوى من أو- لمسجد نسس على التقوى من أول يوم لحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين kina sune wannan masallaci ussisa ala taqwa masallacin da aka gina shi bisa tsoron Allah wanda sai da aka samu munafikai da tafiya yayi tafiya wani lokaci suka gina wani masallaci masjidul dirar masallacin da zai zama to mai cutarwa don a raba kan al'umma musulmi amma masallaci na farko waɗanda yake cikin sa akwai rijalun waɗansu irin mazaje waɗanda suna neman tsarkaka daga Allah subhanahu wataala shine wannan masallaci shi yasa manzon Allah ya ce idan kun je Madina ku ziyarci masallacin Quba yin sallah nafila raka'a biyu a masallacin Quba za a baka lada kamar kai aikin umra masallacin Quba manzo Allah ya ce wanda yayi tsarki yayi alwala daga masaukinsa daga gidansa sannan ya zo masallacin Quba yayi sallah a Quba malamai suka yi sabani ko sallar farilla ko sallar nafila za a ba shi lada kamar wanda ya aikin umra manzo Allah yakan taso ya zo masallacin ku masallatai a musulunci guda uku ake ziyartar su ka ɗauki jarinka ka samu kuɗi ka nemi tiket ka je don neman lada masallaci guda uku la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a ainihin wato ɗaure kaya don a yi tafiya sai zuwa masallatan nan guda uku da salatu masajid su wayannan masallatai guda uku darajarsu da kimarsu na da girma na farko masallacin kaba shine masallaci na farko inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan kamar yadda ka karanta mana وهدى للعالمين shi ne masallaci na farko wanda ya salla a masallacin Kaaba za a ba shi lada har dubu ɗari wanda ya salla magariba yanzu an yi salla magariba a Kaaba tuntun har sun sha ruwa wanda ya salla a wurin lada dubu ɗari tsakanin masallacin Kaaba da kuma Masjidul Aqsa an fara gina wannan sai da bayan shekara arba'in aka gina wancan wannan shine na farko tsakanin su shekara Masjidul Aqsa Qur'ani ya ambace shi subhanallazi asra bi abdihi laylan سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
tsaya إنه هو السميع البصير sarki ya tabbata ga Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir sarki ya tabbata ga Allah da yayi tafiyan dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga masallaci mai alfarma mai daraja zuwa masallaci mafi nisa masjid al-aqsa shine masallacin da ke ainihin wato Jerusalem Baitul Maqdis mun yi haka ne don mu nuna mishi daga ayoyinmu kenan shi ne masallaci na biyu a wurin ginawa amma masallaci na biyu wurin daraja masallacin madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan masallacin kaba sai masallacin Mak- masallacin madina wanda ya salla a masallacin madina za a bashi lada dubu sai masallacin baitul maqdis shine na uku wurin daraja wasu malamai sun ce ana samun lada kamar 500 wasu sun ce bai inganta ba sai dai yana da darajarsa tunda Allah madaukakin sarki ya ambace shi manzon Allah ya ambace shi to masallacin Quba manzon Allah ya gina shi masallacin Kaaba annabi Ibrahim ya gina in ka je kai sallah a Kaaba za a baka wannan lada har dubu ɗari in ka zo kai sallah a masallacin Quba manzon Allah ya ce za a baka ladan umra a Madina ba ma wannan ba watakila kai baka samu zuwa aikin hajji ba kuma zaka ce to ina zan samu ladan umra sai manzo Allah ya karanta da mu wani hadisi duk wanda ya sallan asubahi a masallacin garin su masallacin unguwar su masallacin dobeli nan tare da jama'a aka yi sallan asubahi tare da shi aka idar da sallah sai ya zauna bai kwanta yayi bacci ba yana ambaton Allah yana azkar yana karatun Qur'ani har rana ta fito ya tashi ya nafila raka'a biyu manzo Allah ce za a bashi ladan aikin hajji da umra cikakke cikakke cikakke har su uku manzo Allah ga gara ba sa a garin har gida ko saboda haka da an yi sallan asuba kar kai saurin fita in ba uzuri ba in kana da uzuri wannan uzuri ne amma da zaka zauna a masallaci kana ambaton Allah har rana ta fito ka samu kai wannan da ka samu wannan ladan saboda haka masallacin uba masallacin manzon Allah tsira da micin Allah su tabbata a gare shi lokacin da manzon Allah ya zo wannan masallaci yana da daraja sannan masallacin annabi da yake nan a yanzu bayan an gama kuba manzon Allah ya tashi zuwa cikin madina ai lokacin da yake tafiya ne kowa na son manzon Allah ya sauka a gidansa taguwarsa raƙumarsa manzo Allah ce kalluha fa innaha ma'mura ku kyale ta an umurce ta inda za ta je kenan kowa na son annabi ya sauka a gidansa amma ina ya sauka idan abu ayu a ɗan sari tana zuwa wurin sai ta sunkuya inda ta sunkuyan gida ne na marayu gefensa kuma makabarta ne na yahudawa manzo Allah ya ce wannan wurin filin marayun nan nan ne za a yi masallaci suka ce sun ba da filin fi sabilillah annabi ya ce a'a a yi mishi kuɗi gidan maraya ne a biya su hakkinsu aka yi kuɗi aka biya su wancan makabartan ko manzo Allah ya sa aka kwashe shi duk abin da ke wurin aka fi da shi sannan aka gina masallaci shi yasa ba a gina masallaci a makabarta ba a shiga makabarta a yi sallah ba a sallah akan juji ba a sallah a mayanka inda ake yanka dabba ba a sallah a wuraren da raƙuma suke haɗuwa ake wurin da suke taruwa suke tsayawa wannan wurin manzo Allah duk ya kirga ire-iren wayannan wurare da manzo Allah tsara da mishi Allah subhanahu gare shi hana a yi sallah a wurare don haka masallatai sai da manzo Allah ya fara gina wannan masallaci nashi tare da ainihin wato haɗin kan sahabbansa aka gina wannan masallaci da itatuwa na dabino lokacin da manzo Allah ya dawo daga yakin Tabuk daga nan akwai bukata a ƙara faɗaɗa shi nan ne aka fara saba sabon ta gini manzo Allah na cewa akwai gidajen makwabta waye zai saya mana wa'annan wurare mu ƙara shi a masallaci Allah ya bashi aljanna sai na Usman ya zaga ya je samu gidan makwabtan ya je ya sai ya zo ya ce ya Rasulullah na saya wa'annan wurare na ba da shi fi sabilillah manzo Allah ya mishi addu'an Allah ya bashi aljanna shi yasa sayyidina Usman ya rawaito hadisin manzo Allah yace man bana masjidan lillahi bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina mishi gida aljanna saboda haka manzo Allah ya gina wannan masallaci ya zamanto shine farkon abin da za a yi a garin Madina a samu wurin sallah a samu wurin ibada don haka duk wanda ya samu hali na gina masallaci yayi duk man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina masallaci saboda Allah Allah zai gina mishi gida aljanna bayan nan masallatai din nan wuri ne na ambaton Allah ba wuri bane na hada-hadan kasuwanci shi yasa duk wanda ya shigo cikin masallaci annabi ya ce in kun ji ya tashi yana ciniki saye da sayarwa ku ce kada Allah ya sanya wa kasuwan albarka kada Allah ya sa ka ci riba ba a cikiya da sanarwa na neman wani abu naka ya bata a masallaci wanda duk yayin irin wannan sai a ce Allah kare mai maka da abinka amma ba laifi ba ne in an ga wani abu na wani da aka tsinta a masallaci a ce to mun wane wani ya yadda kaza nashi yanzu ba cigiya ake yi ana ce wane ya yadda kaza ko kun gani ba a an gani ne yanzu ana sanarwa ne shi yazo don ya karba babu laifi saboda haka sai kenan a kiyaye wannan masallaci wuri ne na tsafta in zaka zo masallaci ka zo da kamala kai ado ka shafa turare kada ka zo masallaci kana wari annabi ya ce duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa kare ya zo kusa da masallacinmu saboda mala'iku suna cutuwa da warin albasa da warin tafarnuwa ka zo da kamala imam malik mun karanta muku in zai yi karatun qur'ani sai ya yi aswaki ya yi alwala ya yi rawani ya shafa turare a ce mishi ya kai imam malik ina za ka je ko dai za ka je ka gana da sarki ne sai ce zan gana da ubangijin imamu malik ubangijin sarki kenan zai yi sallah ko zai karatu qur'ani mu dube da muke fitowa mu rika fitowa na kamala sanya hula abun so ne amma dube yanzu masallacin hatta masu hulan ɗan kaɗan kaɗan kaɗan wata kila ko saboda al'adar mu nan nan ne ban sani wani babban rabaran ya ce ranar juma'a in kana a najeriya ta arewa duk wanda ka gan shi ran juma'a kansa ba hula yace nasu ne wai nasu ne haka ne ba haka ba saboda haka amma yana da kyau kamala ne a rika sanya hula ko amma in ka tafi london in ka ga mai hula ma sai ka juya ka kalle shi nan ne muke sanya suit har ma da necktie eh na mun sa suit da necktie aka ringa yadawa a Najeriya ku dubi shugaba da malam Kabiru Gombe ko ga sunan anya wa'annan malamai akwai masallacin da na yi hudu ba dole sai da na sa suit yanzu na hau wannan masallaci mimbar yaran juma'a kawai sai na zo muku da wani suit na yi zanzaro na saka coat za a ce shugaban ko lafiya ko to can kuma in na sa gare in na ja ina tafiya kowa sai ya rika kalora lafiya ko wannan garin yayi zo mana haka saboda kasa ne da kowa abin da yake sakawa suit yake saka nan kuma abin da kuke sakawa ga irinsa wani wani kasa da muka tafi ina tunawa Holland muna Holland Amsterdam ranar sai nace to ni zan saka kayan gida bari sa dogon ka kowa ya da me yayi zanzaro nace ni bari sa mun zo wucewa da aka wuce screen sai da aka dawo da ni aka ce malam dawo nan kai dawo nan sauran su malam Kabiru da sauran duk abokan tafiya da suka kowa ya wuce ni kadai a sanya ni a wannan computer a sake duba ni saboda duk iya fadin gaba daya ni kadai ne mai hula da jallabiya duk iya fadin gaba daya a wannan ranar aka rika caji na ana bincike na shi yasa ko ga da muka tafi wata ƙasa cikin ƙasashen da muka kai ziyara ina jin Greece a lokacin ai sai da muka nemi wani cowboy hula muka saka muka dan mai wuya saboda na san wahalar da na sha baya wannan maganganu da aka rika yi ni na ji maganar kuna yi ne amma na san yadda na tsira da kira akwai tashar akwai airport da muka je habatu sauda kawai aka samu a wurina man habatu sauda ina yawan amfani da shi aka tambaye ni wannan man daga ina ne sai da aka je aka sanya shi a wani kwamfuta da na'ura aka auna aka auna aka sake dubawa suka ce ba su da wannan mai ba aka duba aka ɗauko wani likita ya zo aka auna aka ɗauko wane ne aka auna aka ce zan iya sha na ce ku kawo sha aka zuba kofi na sha biyar suka ce ok to amma dai mu ba za mu barka ka wuce da shi ba na ce to shikenan aka karba duk wannan in kana nan ba za ka san wayannan ba sai kana tafiya saboda ka tafiya in ka shiga kasashen mutane yadda ka same su dole haka ya kamata kai ma ka bi don ka zauna lafiya saboda haka sai kenan kaga alqur'ani ya gwada mana masallatai na Allah ne subhanahu wataala ku tsaftace masallaci zamanin manzon Allah tsara da mincin Allah ta muta gare shi wata tsohuwa aikin ta sharar masallaci sai aka kwana biyu annabi bai ganta ba sai manzo Allah ya ce ina wance ina ka ce ya rasulullahi ai ta rasu Allah ya mata rasuwa manzo Allah ya ce ya ba ku ga min rasuwarta ba wace to ai mun ga tsohuwa ce mai sharan masallaci ne kaza sai mun Allah ya ce wannan mata mai daraja aikin ta sharan masallaci ta rasu ba ku ga yamin ba to ku raka ni zuwa kabarinta sai da aka raka manzon Allah har makabarta ya je kabarinta ya tsaya ya mata addu'a an ce dalilin wannan addu'a duk wanda ke makabartan Allah ya gafarta shi me ya aikin ta sharan masallaci kulawa da masallaci tsaftace masallaci yana cikin abu mai kyau wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada masallace na Allah ne a wani ainihin wato bayani na maluma wakila ma'ana al masjida lillah ay as salawatu lillah sallolin na Allah ne wakila al a'dha'u allati yusjadu alaiha lillah a wani riwaya cewa hadisi ya inganta wato gabbai da ake sallah da shi gaba ɗaya na Allah ne goshinka tafin hannunka gwiwoyinka karka yadda ka sunkuyar da shi zuwa ga wani Allah shi yasa da gwiwa da goshi da su sujada ake wa Allah akwai wani gaisuwa da yarabawa ke yi da bole ne ko da bole in an zo dubale dubale ko in an zo sai a zube gaba da a kwanta har kasa kaga al'ada ne nasu amma wannan ba a yi wa kowa sai Allah saboda ka sanya goshi a kasa a yi sujada Allah kadai ake yi wa duk wanda ya zo zai maka sujada ka hana shi karka yadda ya maka sujada kare sunkuya maka kare durkusa maka wanda ake yawa Allah subhanahu wataala manzo Allah wani ya ce ya rasulullah rajulun minna yalqa akahu mutun ne ya gamu da dan uwansa ayan hanya da zai sunkuya gaishe shi annabi ya ce la zai kama shi ya rungume shi manzo Allah ya ce a zai yi mishi musafa manzo Allah ya ce na'am in yi musafa kafin su rabu Allah ya gafarta musu saboda haka wannan wato wuri ne mai muhimmanci da ya kamata mu ƙara ganewa cewa masallatai na Allah ne Allah madaukakin sarki ya ya gaya mana fi buyutin azna Allahu an turfa fi buyuti lazina Allahu an turfa wa yuzkara fiha ismu na'am yusabbihu lahu fiha bil guduwi wa la yasali rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah sai Allah ya ce لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ya kafuna يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار to Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato fi buyutin azna Allahu an turfa Allah madaukakin sarki ya ba da izini ga waɗansu ɗakuna a ɗaga alamar su a ɗaga minar kira alamar masallaci a gane cewa wannan masallaci ne a ɗaga shi ya zama cikin gari kowa ya zo ya gani ya gane wannan ɗaki ne na Allah subhanahu wataala wurin bauta ويذكر فيها اسمه yawa wuri ne da za a baci Allah madaukakin sarki don haka sai kenan kaga masallatai haka ake so su zama su zama to wurin ibada wurin bauta masallaci na farko shine ɗakin Kaaba ɗakin Kaaba na da daraja ba inda ake dawafi duk duniya sai ka je ɗakin Kaaba ba za ka yi dawafi a ko ina ba sai a ɗakin Kaaba sallah a ɗakin Kaaba lada dubu ɗari sallah a masallacin manzo Allah lada dubu sallah a masallacin garinmu lada ashirin da bakwai sallah kai kadai lada daya idan yi kokari kai sallah a masallaci duka samu lada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ada saboda haka masallatin na Allah subhanahu wataala wa afriduhu wahdahu bis su'ali wal ibad ku takaita kiran wani Allah ma'ana kar ku kira kowa a masallaci sai Allah ku roƙe shi shi kadai amma za ka samu waɗansu masallatai akwai masu yin ɗariƙa sai a fita a shimfiɗa kyalle ko sa wani farin kyalle a kewaye ana la ilaha illallah la ilaha haka ne an ce wannan kyallen kuma akwai wanda ke saukowa wuri aka ramka kala suwa suke saukowa kyallen akwai shehu tijjani da annabi kansa da mala'ika jibrilu ka san malam tsohon nan dariƙa ne sai mun sai mun kowa to in an ce shehu tijjani ya zo annabi ya zo mala'ika jibrilu ya zo akan wannan wani wani wani wani mutum a garinmu a sai an mishi mutuwa ne matarsa ta rasu da ya ɗebo da gudu ana wannan la'ila ƙarshen ya farin kalle kawai sai zo jira a tsakiyarsu ina jira a tsakiyar sai aka ce ya faɗo ya faɗo ya faɗo a sai akwai wanda ke jira ya faɗo sai ce ba wanda ya faɗo ni ne ni ne wani mata na nan ta mutu na son gaya ma Allah ya sauke saboda haka babu wani wanda yake saukowa irin wannan wato abubuwa ne da yake bai kamata a yi su a masallatai ba wajibi ne a tsarkake masallaci daga dukkan kowane ne a kira sunan Allah a girmama Allah subhanahu wata'ala ta irin zikirin da Allah ya umarni a yi Allah ya ba mu ikon ci gaba da yin abin da ya kamata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma la ahada wa annahu lamma qama abdullahi wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada
wannan aya sai gobe Allah ya da Allah Allah madaukakin sarki sanya albarka Allah shi mana jagora Allah subhanahu wataala ya sanya albarka da har yanzu kofa na marayu yana bude saboda haka ana kira a kawo gudumawa na tallafi na marayu akwai account number an karanta mana mu yi kokari mu sanya taimakon mu a ciki wannan me yake nufi malam tambaya shine yaya sallan ne wannan ita ban gare sallah sallah amarya akwai sallah da amarya ba da ta sai karanta in ya karanta ya ansa abu tambaya Allah ya sanya albarka muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora kuma duk wanda suke taimakawa wajen taimakon marayu da sauran taimako ko ina ake yi Allah ya bada lada Allah ya sanya albarka yau akwai shiri da muka yi don cin abinci da marayu za mu je don buɗe baki tare da marayu waɗanda aka gayyata su za su iya zuwa a yi buɗe baki da marayu guda ɗari biyu za mu sha ruwa tare da su yau Allah yadda saboda mu sanya musu farin ciki da murna ganin cewa wato wata ne mai albarka Allah ya ba mu ladan albarka
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب